بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta alhamis a yau muna shida ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da shida ga watan uku shekara ta 2025 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na treasury da ke nan cikin garin bauchi a yau wannan rana mai albarka idan ban manta ba jiya mun tsaya ƙarshen ayata 80 ayata 78 afon aya ta 78 a cikin wannan sura mai albarka suratu ghafir yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 79 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ya sanya albarka cikin kalmomin da za mu karanta ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci Allah ya ba mu ikon faɗin daidai da fahimtar daidai da kuma aikata daidai Allah madaukakin sarki ya sa mu yi wannan aiki don neman fuskan sa don neman yardansa Allah ta'ala ya tsare mu ya ƙara mana albarka ya ƙara mana imani زامو تشكن آية 79 إن شاء الله تعالى نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allahu allazi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun Allah shine wanda ya halitta muku dabbobin ni'ima dabbobi na gida domin ku hausu ku hau wasu daga cikinsu sannan kuma wasu daga cikinsu kuma ku ci Allah shi ya halitta muku wayannan dabbobi ya halicce su domin amfaninku wasu amfaninsu hawa wasu amfaninsu ci wasu kuma a hau sannan kuma a ci Allahu allazi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha Allah shine wanda ya halitta muku dabbobi na ni'ima domin ku ci wasunsu ai ja'ala lakumul an'ama anan bi ma'ana khalaqa lakumul an'am Allah shine ya halitta muku wa'annan dabbobi domin ku samu na ci a ciki sannan kuma ku samu na hawa a ciki walakum fiha manafi'u sannan kuma kuna da wasu abubuwan amfani game da wa'annan dabbobin bayan ci da kuma hawa walitablugu alaiha hajatan fi sudurikum sannan kuma saboda ku isa zuwa ga wasu wajajen da kuke da wasu bukatu a cikin zukatanku wa alaiha wa alal fulki tuhmalun kuma a kansu ne da kuma kan jiragen ruwa ake ɗaukan ku ma'ana wani lokacin ku hau dabbobi wani lokacin kuma ku hau jirgin ruwa wa yurikum ayatihi Allah kuma yana nuna muku ayoyinsa daban-daban fa ayya ayatin lahi tunkirun wacce ce daga cikin ayoyin Allah kuke musawa kuke inkari a wannan wajen Allah ya ci gaba da lissafa mana wasu daga cikin manya-manyan ni'imomi da ya yi mana a duniyan nan bayan ni'imomin da muka yi ta karantawa tun daga wato farkon satin nan zuwa yanzu Allah ya yi mana bayani akan cewa daga cikin ni'imomin da ya ni'imtar da musu ya mana ni'ima ta halittar dare da wuni muka ji kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayan ni'imar da ya yi mana ta ya halici wato ainihin dare da wuni muka ji kuma ya yi mana bayanin ni'ima da ya mana ta halittar sammai da kasai da kuma azurta mu da kayan marmari da ya yi Allah madaukakin sarki a nan sai ya ƙara ambata mana wata ni'ima da ya yi mana shi ne ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya halitta mana dabbobi na ni'ima, dabbobi na gida da muke rayuwa da su, amfaninsu wasu a ci, wasu a hau, sannan kuma wasu a biya wasu bukatu na musamman wanda yake ba ci ba, ba kuma hawa ba. Kamar yadda yake fari a cikin suratun Nahali, da yake cewa khalaqal insana min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin.
خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون لكم fiha.
ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون تحمل أثقالكم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس مم.
إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة مم.
ويخلق ما لا تعلمون Allah madaukakin sarki ya ce khalaqal insan Allah shine wanda ya halicci mutum min nutfatin daga digon maniyi fa idza huwa khasimun mubin sai gashi an wayi gari mutum ya koma yana jayayya da Allah a fili yana musu da Allah Allah ya ce zai yi ya ce ba zai yi ba Allah ya ce in ka mutu zan tashe ka ya ce ina Allah ba zai yi ba Allah ya ce wal an'ama khalaqaha Allah kuma shine ya halicci dabbobin ni'ima lakum fiha dif'un kuna da abun dumama jiki daga gare su su wa'annan dabbobin lakum fiha dif'un wa manafi'u sannan kuma kuna da sauran abubuwan amfani wa min hata akulun kuma daga gare su kuke ci kaga yanzu a wannan aya ta suratul nahli Allah ya kara mana wani amfanin waɗannan dabbobin shine samun dumin jiki a lokacin da sanyi ya ratsa daga cikin amfanin su kenan a wancan aya ta suratul ghafir ya kawo mana amfani guda biyu wasu a ci wasu kuma a hau sannan yake cewa a lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun sannan kuma kuna da abubuwan ado a tattare da su ana ado da su wa wa lakum fiha jamalun hina turihuna lokacin da kuke dawowa daga kiwo wa hina tasrahuna da ku kuma lokacin da kuke fita da safi wannan shi ma wani amfani daga cikin amfanin dabbobi da Allah ya halitta shine ado ko doki mutum ya hau ya yi mata ado ya hau tana ƙara masa kyau tana ƙara masa ado kaga daga cikin amfaninsu kenan sannan walakun fiha jabalun hina turihuna wa hina tasrahun yace wa tahmilu athqalakum sannan kuma suna daukan kayayyakin ku masu nauyi ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus zuwa ga garuruwan da ba za ku iya isa wa'annan garuruwan ba sai da wahala da ƙyar kafin za ku iya kaiwa inda kafarka ba zai je ba sai ka hau kan dabba kuma ka ɗaura mata kaya sannan kuma ta kai zuwa ga wannan wajen inna rabbakum la ra'ufur rahim lallai ubangijinku mai tausayi ne ubangijinku mai rahama ne mai jin kai wal khayla wal bighala Allah ya ce ya kuma halitta muku dawakai da alfadarai wal hamira da jakuna ya halitta muku su ne don ku hau litarkabu ha wa zina don ku hau kuma ku yi ado da su wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah kuma yana halittan abin da ba ku sani ba ba zallan wayannan ne Allah ya halitta ba akwai ma halittun da Allah ya halicce su kuma kuma san da su ba daga wannan na cikin amfanin wayannan dabbobi da Allah subhanahu wata'ala ya halitta mana shi yasa a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullah a cikin littafin shi na Raddul Adhani ila Ma'anil Qur'an a tafsirin waɗannan ayoyi na suratul Nahl ya ce Allah ya jero waɗannan amfanin sai dai kaman ak- abin da ya shafi doki akwai amfaninsa guda ɗaya wanda Allah bai ambata ba a nan shi ne ci domin a shari'ar musulunci cin doki halal ne wanda ya ci naman doki ya ci halal Eh, sai dai wannan karatu ne mai nauyi kar mu tar- kar mu fitar da wani abu na na sabani amma dai musulunci bai haramta ma mutum ya ci naman doki ba illa iyaka a urfi na mutane da al'adar mutane ana amfani da su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa naman damu aka ce ya ci ya ce a'a ba zai ci ba aka ce me yasa ba za ka ci bai ce saboda mutanen garin mu ba sa ci ma'ana ba wai haramun bane amma mutanen garin mu ne ba sa ci naka in mutum ya ga cewa ya nisance shi saboda urfi na mutane bai yi laifi ba amma dai kada ya ji ransa cewa wai haramun ne ko kuma duk wanda ya aikata shi ya aikata wani abu na haram Allah subhanahu wata'ala ya halatta domin sahabbai sun ci a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai hana su ba saboda haka bisa wannan ya zama shari'antaccen abu ne a musulunci shine cin naman doki halal ne wallahu a'lam saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala a wannan aya a wayannan ayoyi ya lissafa mana waɗannan ni'imomi da yayi mana shine yace Allahu allazi ja'ala lakumul an'ama Allah shine wanda ya halitta muku wayannan dabbobi na ni'ima litarkabu minha saboda ku samu ababen hawa daga cikin su wa minha ta'kulun wani bangare kuma ku hau wato litarkabu minha ku samu ababuwan hawa wa minha ta'kulun wani bangaren su kuma ku ci wai walakum fiha manafi'u sannan kuna da wasu amfani da karkashin wa'annan dabbobi wanda ba wa'annan wanda aka lissafa ba wali tablughu alaiha hajatan fi sudurikum sannan kuma saboda ku samu biyan bukatu ku riski wata bukatar ku da take cikin zukatanku wanda ba za ku iya zuwa da kafa ba wa alaiha akan su ne kuma wa alal fulki da kuma akan wato jirgin ruwa tuhmaluna ake ɗaukan ku kuna hawa kansu kuna hawa kan jirgin ruwa kuna hawa kan waɗannan dabbobi wayurikum ayatihi sannan Allah madaukakin sarki na nuna muku ayoyinsa iri da kala ayoyin Allah daban-daban fa ayyi ayatin lahi tunkiru wanne ne daga cikin ayoyin Allah kuke inkari kuke musawa wasu ayoyin Allah ne ba ku yadda cewa waɗannan ayoyin daga wajen Allah suka zo ba wanne ne kuke musu ai babu wani abu da kuke da kuke musu dangane da sha'ani na ubangiji saboda haka Allah na nuna muku ayoyinsa ko ayatul kauniya ko al ayatul shar'iyya Allah na nuna muku ayoyinsa ko dai ayoyi na shari'a a karanta muku ayoyin Allah kamar yadda muke karanta ayoyin wannan sura a karanta muku Allah ya ce ayi Allah ya ce a bari ko kuma a nuna muku ayoyin Allah waɗanda suke alkauniya halittar sammai da ƙasai kamar yadda yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar
إن في خلق السماوات وال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار
kaga Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi lallai tabbas cikin halittan sammai da ƙasai wa ikhtilafil layli wan nahar da jujjuyawan dare da wuni dare yazo wuni yazo halittan sammai da ƙasai da Allah yayi la ayatin li ulil albab akwai abun kula akwai ababen lura ga ma'abota hankali akwai alamomi da ayoyi da za su nuna maka cewa Allah shine Allah Allah shike da cancantar bauta Allah shike da cancantar abauta masa shi kadai Allah ya ce masu hankali su ne allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan su ne waɗanda suke ambaton Allah suna tsaye suna ambaton Allah suna zaune suna ambaton Allah wa ala junubihim suna gida ma suna kwance suna ambaton Allah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard suna zama su yi tunani su yi tuntuntuni game da halittar sammai da kasai da Allah yi suna cewa rabbana ya ubangijinmu ma khalaqata hadha batila suna cewa Allah baka halicci sammai da kasai a banza ba sama da ƙasa dare da wuni rana da wata da duk abin da ka halitta Allah baka halicce shi bisa banza ba subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji faqina azaban nar Allah ka tsare mu ka kare mu daga azabar wuta Allah kai mana kariya daga azabar wuta saboda haka Allah ya ce to wa'annan ayoyin Allah da yake nuna muku al-ayatul kauniyya wal ayatul shar'iyya wanne ne daga cikin su kuke musu wanne ne daga cikin su kuke jayayya akai amsa ita ce babu domin duk wani mutumin kirki ba zai jayayya da ayoyin Allah ba ba zai inkarin ayoyin Allah ba Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am sai ya ce sai ya ce a gaba
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون Allahu akbar فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا aka سنة الله التي قد خلت في عبادي وخسر هنالك الكافرون
Masha Allah. Allah ta'ala ya ce, Afalam ya siru fil ardi. Allah madaukakin sarki ya ce, Shin, me yasa mutane ba za su yi tafiya su yi yawo a bayan ƙasa ba? Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim. Sannan su duba su ga yadda ƙarshen waɗanda suka kasa- suka gabace su ya zama, waɗanda suka gabace su cikin al'umomi da Allah ya halakar a baya. Allah ya ce ku yi yawo a bayan ƙasa mana ku ga yaya ƙarshen su ya kasance. kanu akthara minhum wa ashadda quwwatan wa atharun fil ard Allah yace sun kasance sun fi su tsananin karfi da barin gurabe a bayan ƙasa sun fi su karfi sun fi su yawa sun fi su wato ainihin gurabe a bayan ƙasa fama aghna anhum ma kanu yaksibun Allah yace duk abin da suka kasance suna aikatawa bai wadatar musu da komai ba lokacin da Allah ya tashi halakar da su falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati a lokacin da manzanninsu suka zo musu da hujjoji bayyanannu farihu bima indahum min al ilmi sai suka yi alfahari suka nuna farin ciki da abin da suke da shi na ilimi suka nuna cewa iliminsu ya wuce wadda manzanninsu suka zo da shi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un sannan kuma abin da suka kasance suna ma izgili wato ya saukar musu ya afka musu falamma ra'au ba'sana a lokacin da suka ga azabar mu qalu amanna billahi wahdahu sai suka ce mun yi imani da Allah shi kadai wa kafarna bima kunna bihi mushriki sannan kuma mun kafirce ma duk abin da muka kasance muna shirka ma Allah tattare da shi muna ma Allah tarayya da shi falam yaku yanfa'uhum imanuhum Allah ta'ala ya ce imaninsu bai zamto zai amfane su ba lamma ra'au ba'sana a lokacin da suka ga azabar mu ta zo musu sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wannan ita ce sunnar Allah tsarin Allah wacce ta shuɗe ta gudana cikin bayinsa tun farko wa khasira hunalikal kafirun sannan kuma kafirai a wannan lokacin sun yi asara Allah ta'ala ya tsare mu to a wayannan ayoyi da muka ji tarjaman harufan su ko kalmomin su Allah ta'ala yana ce da mu afalam yasiru fil ardi waikan menene ya sanya su masu kare masu karyata ayoyin Allah Allah yana ƙara jan kunnensu yana ce da su afalin misiru fil ard me yasa kan ba za su yawo a bayan ƙasa ba fa yanzuru kaifa kana aqibatul ladhina min qablihim su yawo a bayan ƙasa mana su ga yaya ƙarshen waɗanda suka gabace su ya kasance masu ƙaryata ayoyin Allah nan me yasa ba za su zagaye duniya ba su ga yaya ƙarshen waɗanda suka gabace su ya kasance al'ummomin da suka zo gabaninsu suka ƙaryata ayoyin Allah suka ƙaryata abin da Allah subhanahu wata'ala ya zo musu da shi me yasa kan ba za su yi yawo ba a bayan ƙasa su ga garuruwan da suka rayu a ciki yaya ƙarshen su ya kasance da suka ƙaryata dokokin Allah kamar yadda za mu ji a sura ta gaba insha Allah suratul fussilat za mu ji yadda Allah maɗaukakin sarki ya halakar da adawa da yadda ya halakar da samudawa duk ƙarfin su nan adawa da kansu da suka ga yadda Allah ya halice su da zubi na ƙarfi sai suka ce ma'annabinsu man ashaddu minna quwwa suka ce da shi in ma cewa kake wai in ba mu bi ka ba za a yi mana azaba wane ne kake ganin yafi mu ƙarfi kai kana ganin har akwai wanda yayi ƙarfin da zai kama mu ya mana azaba Allah ya ce awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa to su ba san Allah da ya halice su yafi su karfi ba karfin ba Allah ne ya halice su da karfi ba to in Allah zai halice ka mai karfi sai ya halice ka kafi shi karfi zai yi ba zai yi ba ashe kenan Allah ya fi su karfi to kaga kenan in har ya zama na suna da karfin da za su yi fariya da alfahari cewa babu wani wanda ya kai su karfi ballantana a ce zai yi musu azaba ashe karfin sun ya kai karfi amma duk da haka Allah ya karya su Allah ya halakar da su shi yasa cikin abinda Allah zai faɗa ma 'yan wuta a ranar tashin alkiyama kamar da Allah yake cewa a suratu Ibrahim wa anzirin nasa yawma yatihimul azab وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم qablu أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال sakantum وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم lakum وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا وضربنا لكم الأمثال qad makaru makran وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال Allah ta'ala ya ce wa an zirin nasa yau mai atihimul azabu Allah ya ce ka gargaɗi mutane ka yi ma mutane wa'azi ka ja kunnen mutane ranar da azaba za ta zo musu fayaƙulun lazina zalamu sai ka ji waɗanda suka yi zalunci suka yi shirka ma Allah a duniya suna cewa rabbana ya ubangijinmu akhirna ila ajalin qarib Allah ka jinkirta mana zuwa ga wani lokaci makusanci nan kusa nujibu da'wataka in kai mana haka ya ubangiji za mu amsa kiranka wa nattabi'ir rusul sannan kuma za mu bi manzanninka da ka aiko mana a dan ƙara mana lokaci a dan jinkirta mana a dan maida mu duniya kiranka da kai cewa mu amsa kiranka mu yi imani da kai Allah yanzu in mun koma duniya za mu amsa manzannin nan da ka turo mana su Allah mu koma duniya a sake turo mana su za mu yi musu biyayya sai Allah ya ce da su a'a awalam takunu aqsamtum min qablu malakum min zawal a duniya da ba kun yi rantsuwa da Allah kuka ce wallahi ba za ku mutu ba kuka ce ba nan da za ku guce ku kuna nan in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin kuka ce ba za a tada ku ba Allah sai ce da su wasakantum fi masakinil ladhina zalamu anfusahum kun zauna a wajajen da waɗanda suka zalunci kawunan suka zauna kun je kun ga wajajen kun yawon bude ido a gun wata bayyana lakum kaifa fa'alna bihim ya bayyana a gare ku irin yadda muka halakar da su irin azaban da muka yi musu kun je kun ga yadda ƙarshen su ya kasance amma duk ba ku ɗau izina ba kai Allah ya ce wa darabna lakumul amsal mun yi ta buga muku misalsalu mun buga muku misali da adawa mun buga muku misali da samudawa mun buga muku misali da mutanen annabi lutu mun buga muku misali da mutanen annabi nuhu duk kun fahimci misalan kuma kun je kun gani kun ga yadda muka kare da su Allah ya ce bari ku ji wa qad makaru makarahum su waɗancan waɗanda suka gabace ku sun yi iya makircin da za su iya amma wa inda Allahi makruhum makircin su na ga Allah Allah ya tarwatsa makircin su wa in kana makruhum litazula minhu aljibal Allah ya ce karfin makircin su ya kai suna iya gusar da dutse su nika shi saboda karfin makirci to kaga kenan ashe cikin abin da Allah zai yi ma ɗan wuta gori da shi shine ai kun ga waɗanda muka yi musu azaba kun je kun ga wajajen da suka zauna wannan shine abin da Allah ya faɗa wa mutanen Makka dangane da mutanen Annabi Lutu da yadda Allah ya halakar da su a cikin suratu Safati yake cewa wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billayli afala ta'qilun Allah yake cewa da su wa innakum latamurruna alaihim musbihin Allah ya ce ai in ba ku manta ba wa'annan mutanen annabi ludun da muka halakar da su ai kuna bi ta garinsu ta unguwarsu in za ku tafi kasuwa da safi kuna bi wabin lain haka nan da daddare in za ku dawo gida hanyar ku kenan afala ta agilu don me ba za ku hankalta ba don me ba za ku hankalta ba ku ga yadda muka halaka su ku ga yadda muka halakar da fir'auna ku ga yadda muka halakar da hamana duba ku yadda muka halakar da samudawa da adawa duba ku ga duk yadda muka kare da su ku kalli irin azaban da muka yi musu haka ya ce afalin yasiru fil ardi Allah ya ce dan me ba za su yawo a bayan ƙasa ba yawon nan kuma ba yawon shakatawa ba eh yawon da ake nufi yawo na daukan izna da daukan wa'azi fa yanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihi su je su ga yaya karshen waɗanda suka gabace su ya kasance yaya karshen su ya kasance kanu akthara minhum wa ashadda quwwatan Allah ya ce in yawa ne sun fi ku yawa idan karfi ne sun fi ku karfi wa atharon fil ardi Allah ya ce idan tara duniya ne da barin gurbi gurabe masu yawa a bayan ƙasa sun fi ku amma Allah ya ce fama agna anhum ma kanu yaksibu duk abin da suka aikata a duniya bai tsina na musu komai ba bai amfane su ba a gaba ga Allah kaga wannan karfin ikon Allah kenan ashe kenan duk wanda yake tadabburi da tuntuntuni akan yadda Allah ya halakar da waɗanda suka gabace mu ba zai zama mutumin banza ba domin za ka gane inga yadda Allah ya yi da samudawa duk ƙarfinsu inga yadda Allah ya yi da adawa duk ƙarfinsu to kai tsigararinka kai kai kaɗai kuma ya ke nan kai kai kaɗai ya ke nan Allah ka samu zama na gari Allah ya ce falon ma ja atun mursuluhun bil ce. a lokacin da manzanninsu suka zo musu da hujjoji bayyanannu farihu bima indahum min al-ilmi sai suka yi fariya suka yi alfahari da abin da suke da shi na ilimi ga abin da Allah ya turo a kawo musu amma su ga abin da suka yi alfahari da shi cewa su suna da ilimi kaza da kaza kaza da kaza kaza da kaza to wannan fa shine kuma abin da yake sadadowa yana shigowa cikin al'ummar al'ummar musulmai mutum za a karanta masa nassin alqur'ani za a karanta masa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma sai kwakwalwarsa ta nuna masa cewa akwai wani theory da ya karanto a wajen wani ba yahudi wannan theory ya fi karfi a wajensa sama da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan yana daga cikin wanda ya fi kowa ba ma musulunci matsala shine musulmi ne shi amma zuciyarsa zuciyar yahudawa ne to in kana neman wanda musulunci zai wahala a hannun shi wahala na gaskiya in kana neman wanda za a biyo ta hannunsa a shigo ma musulunci to shine wannan shine wannan sunan shi dai sunan musulmi ne amma zuciyarsa cike take da tunanin irin da yahudawa daga in kun karanta ayan qur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shi yana jin cewa wannan ayan Qur'ani da hadisin Annabi suna aiki ne a masallaci amma anan to ba Yahude wani ba Yahude wani theory da ya karanta na ba Yahude saboda shi doctor wani ne ko shi farfesa wani ne yana ganin cewa wannan tunanin Yahuda wanda ya karanto yafi hadisin Annabi gaskiya yafi ayan Alqur'ani gaskiya har akan wayi gari ina yawan maimaitawa wannan maganar na daga cikin abin da muke samu na matsaloli da yawa gabata malam har a masallatai shine za a zo a gina masallaci sai a nemo malami a bashi limanci a nemo wani a bashi ladanci ga wani malami nan yana karantarwa wannan na tafsirin qur'ani wannan na karantar da littafi kaza da kaza sai a nemo wani doktawa ne ko farfesawa ne daktancinsa da farfesancinsa zallan karatun yahudawa ya karanta a karatun addini zero ne shi sai a ba shi a ce kai ne ciyaman kwamitin masallaci iya abin da yake kansa iya abin da yake kansa shine ayoyin yahudawa iya abin da kwakwalwan kansa ta haddace kenan mm. shine ba yahudewa ne ya ce kiristawa ne ya ce wa baturewa ne ya ce abin da ya haddace kenan in kana so ka gane shehin malami ne shi to san ya sha wannan bangaren sai ce to kai ne kwamitin masallaci daga sai a zo a karanto ayan qur'ani sai dauko wani theory ga abin da wane ya ce a masallaci ai ko da a kasuwarka ko a fannin ka na rayuwa kana ganin cewa ba yahudi ya fi annabi sani ina jin da in za ka yi adalci a masallaci kan dai ya kamata ba yahudi ya matsa baya ba mu annabi matsayinsa a masallaci kan dai ya kamata dai wannan batunan da ka ɗauko karatunsa ya kamata a masallaci dai ya ja baya ya yadda cewa annabi shine a gaba ballantana kuma wani bangare ne na rayuwa za ka ɗauko wanda ka fi musulunci wayewa a ciki wani bangare ne na rayuwa to wannan shine abin da su wa'annan yahudawan suke yi kafirin suke yi Allah ya ce manzannin sun zo musu da gaskiya amma farihu bima indahum min al-ilm sai suka yi fariya da abin da suke da shi na ilimi a'a ni na karanta kaza a'a ni na karanta a waje kaza a'a ni na karanta a waje kaza kuma barin gaya maka wani abu duk abin da ka ji musulunci annabi ya ce kaza to in kai kaga sun kuyansa to matsalan daga wajen ka yake misali wani ya taba ce mun shi in yana azumi in yayi suhur azumi ya fi wahala shi na ce masa to lallai tabbas wallahi ka tafi asibiti a duba ka don baka da lafiya tabbas baka da lafiya in asibiti ba su gano lafiyanka ba ka je ka samu masu magani ingantaccen maganin musulunci su baka magani baka da lafiya saboda me yace masa saboda annabi ne yace tasaharu fa inna fi sahuri baraka annabi ne yace ku yi suhur a suhur akwai albarka annabi yace akwai albarka kuma kai ka wahala wallahi matsalan daga wajen kai matsalan daga wajen kai manzo Allah yace akwai albarka a ciki to a bi albarkan annabi kuma a wahala mukan dai yanzu dai da muke bin albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk ran da muka dauki azumi ba suhur to kafin ayi azhar mukan mun yi magariba wallahi kuwa kafin ayi azhar mukan mun yi magariba kama tun da annabi ya ce mana akwai albarka a cikin wallahi mun yadda akwai albarka kuma muna ganin albarkansa muna ganin albarkansa to ko dai kai dan boko ne ai dai kasan annabi ya fi ka sanin azumi ai ko ka san dai manzo Allah ya fi ka sanin wannan bangaren sallallahu alaihi wa alihi wasallama ballantana har abin da ya shafi likitancin naka da harkar lafiyanka ai baka kai annabi sani ba je ka karanta littafin at-tibbun nabawi na ibn al-qayyim kashi nan mai sauki an fassara shi zuwa turanci da prophetic medicine an fassara shi zuwa turanci tibbun nabawi ka je ka karanta yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake likitancin sa sallallahu alaihi wa sallam zaka ga mafiya yawan theodin da ake kawowa a turance da sunan harkar lafiya wallahi annabi ya jima da wuce mana wajen shekara 1400 da wani abu da suka wuce su sai yanzu suke isowa manzo Allah kuma ya riga ya jima da wuce wannan wajen ya jima da wuce wannan go shi yasa idan ka yi boko wannan abu ne mai kyau kuma in ka dage za ka yi amfanin musulunci da shi kuma ka samu aljanna sanadiyarsa abu ne mai kyau amma duk bokanka ya laɓoi ka sirka da addini ka je ka karanta addini ina yawan maimaita mana wannan kisar a akwai wani farfesa ne da ya rasu muka je janazarsa da binne shi zuwa makabarta a cikin makabarta sai wani cikin malamai ya yi nasiha akan abin da ya shafi tambayoyi da za a yi mutum a kabari da sauran abubuwan da suke jiran mutum bayan ya mutu sai wani farfesa abokin wannan wanda ya rasu sai ya zo ya ja wani ustazu gefe sai ce masa wai tsakani da Allah tambayan da wannan malamin ya ambata cewa za a yi a cikin kabari don Allah da gaske ne za a yi da gaske za a yi wannan tambayoyin wannan ina gaya muku shi true life story ne da aka yi shi akan idona ya ce da gaske za a yi wannan tambayoyin ya ce da gaske ne ya ce kuma da gaske duk wadda bai amsa wannan tambayoyin ba zai da ku ya ce masa wallahi da gaske ne ce to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi prof zai sha duka ya ce saboda me yasa ya ce saboda na rantse da Allah da ya halice ni ba zai iya amsa wannan tambayoyin ba ya ce masa a'a ka masa addu'a ya ce a'a malam ni na san waye shi saboda abokina ne shi tun yaranta muka taso tare da ni da shi kaf ba wanda ya je koyi karatun Qur'ani izu ɗaya mai kyau ba mu iya ba dukan mu ni da shi amma mu farfeso shi ne a boko ya ce na rantse da allah ba zai iya amsa wannan tambayoyin ba ta iya jangon ke ne kayan kuwa akwai matsala akwai matsala babba din cikin tambayin da za a yi maka a kabari za a tambaye ka wa ma ilmuka wani ilimi kai a duniya ba cewa za ka yi ni ne akitektawa ne ko ni lauyawa ne ba ne ko kuma ne manajin darakta a wannan wannan karatu ne na neman tuwo amma karatu na neman lahira ina ka tsaya me ka koya a ciki me ka koya a ciki to kaga shi wannan abokin nasa bisa ga wannan ya samu wannan ustazin ya ce don Allah ka samu rana ko sau ɗaya ne a sati dinga zuwa ina ɗaukar karatun addini don Allah ka taimake ni kaga shi wannan Allah ya mai gyaɗar doguwa shi eh shi yasa shi wato ita duniya eh in za ta yi maka wa'azi ba wai aya za ta ja maka ba ko dai ka nutsu ne ko kuma ta jawo ka kamar da kamar da kai aya musu ita duniya ba ta jawo aya sai dai in ka jin magana sai ka zama aya ga wasu sai ka zama aya ga wasu saboda haka kaga kenan wallahi da girman sa haka ya koma ya zauna aka fara koya masa karatu tun daga kulawun rabbin nan sai da ya saukan qur'ani sai da ya sauke qur'ani shi ko kaga Allah ya taimake shi eh shi ko abokinsa mu kuma ba za mu faɗi irin dashi ba domin rahamar Allah tana da yalwa sai mu ce Allah ka gafarta masa Allah ka yi mishi rahama to kaga kenan yana da kyau bayan mutum ya karanci addini ya karanci boko kuma ya je karanta addini eh akwai wani masallaci da na taba wa'azi muka yi kalan wannan bayani sai bayan mun tashi sai wani ya zo ya same ni sai ce mun malam irin wannan bayanan da ake yi a ce wai dan boko bayan ya gama boko ya je ya koyi addini in bai koyi addini ba iliminsa na banza ya ce malam ya kamata a sassauta wa'annan bayanan a daina yin su wai a gyara wa'annan bayanan wallahi haka ya ce mu a daina wa'annan bayanan ce to Allah koi bayanai kan ba gyarawa za mu yi ba din ayoyin Qur'ani ne bayan da muka iya da su yadda suka zo haka za mu karanta su wanda Qur'ani ya bi ta kanshi ne shi kuma sai ya gyara eh mu ma da muke karanta ayoyin akwai ranakun da mutsikewa kawai muke bukata ne kuma masu karanta ayoyin Allah ran ma yanzu in zai karanta aya akwai ayan da in ya karanta ta wallahi ya san da shi take yi mai fassara akwai ayan da in ya fassara wallahi ya san wannan ayan da shi ayan take yi to amma ya ya iya maganar Allah ce dole haka zai karanta ta haka Allah ran ma zai karanta mai fassara ya fassara kuma ayan ta hada da su duka ta bi ta kansu kai bari man faɗa muku wani abu wallahi duk wata ayan Qur'ani daga kai ta maka wa'azi kafin kai ta maka wa'azi wallahi sai da ta fara wa'azi wa mai karantawa mai karanta maka mai wa'azin wallahi ayan sai da ta fara biyu ta kansa kafin ta biyo ta kanka domin hadarin da shi yake ciki shi mai wa'azi ya fi hadarin da kai mai sauraro kake ciki ya fi hadarin da kai mai sauraro kake ciki kai mai sauraro za a tambaye ka ne akan kai kadai me ka saurara bai kai aiki da shi shi fa mai wa'azi dubbannin mutane ke sauraron shi ɗaruruwan mutane duk wani wanda ya saurari wata fassarar wata aya daga gare ka ba sai an tambaye ka wannan ayan da gaske ne haka Allah ya saukar da ita haka fassarar ayan take kaga wanda ya fara fadawa cikin hadari ba shine mai karantawa kafin kai mai sauraro kai mai sauraro an hutasar da kai ji kawai zaka yi ka kama aiki ji kawai zaka yi kama aiki to kaga yanzu wanda qur'ani za ta biyo ta kansa ya ce a sassauta bayanan shi ba bai shirya ya gyara ba kenan shi bai shirya ya gyara ba kenan shi abin da ya shirya shine ya shirya ya mutu a boko farfesa ne shi amma a addini dunkum ne shi shi ya shirya wannan saboda haka yana so a sassauta a daina wa'azi cewa kar a ce a je a koyi karatun addini to mu kuma ba mu ce ka je koyi karatun addini ba to me za mu faɗa maka ai ba abin da za mu faɗa maka duniya dai duk abin da ka karanta a duniya komi girman takaddunka za ka tafi ne ka bar su a nan haka ne ko ba ka ba duk girman takaddunka nan za ka tafi ka bar su a nan duk qualification ɗinka haka za ka tafi ka bar su a nan abin da zai amfane ka shine abin da ka tanadar don can abin da ka tayin dallin can yanzu allah ramma yau in allah ya kaddara masa mutuwa zai tafi da haddin ƙur'anin shi a kan shi kuma zai amfani shi a kabari za a ce mai karanta ƙur'ani a gaban allah za a ce mishi karanta ƙur'ani amma din kai lauya ne din kai barista ne ko din kai dokta ne ko kai mista wane ne za a tambaye ka akan wannan ne a lahira ba wanda zai tambaye ka akan wannan allah ka sa mu gane ka sa mu ilimin addinin ka kuma ka sa ilimin addinin ka ya amfane mu da haka Allah ya ce falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati lokacin da manzannin su suka zo musu da hujjoji bayyanannu farihu bima indahum min al ilmi suka yi alfahari da fariya da abin da ke gare su na ilimi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un sannan abin da su kasance suna izgili da shi ya afka da su karshe abin da suke ma annabawa izgili cewa inda gaske ne ku kawo mana azabar Allah sai ga azaban ta musu ta zo musu falamma ra'au ba'sana basu ankara ba sai ga azabar mu ta zo lokacin da suka ga azabar mu qalu amanna billahi wahda suka ce yau kan mun yi imani da Allah shi kadai fa kafarna bima kunna bihi mushrikin mun kafulce ma duk abin da muke ma Allah tarayya da shi falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana Allah ta'ala ya ce imanun su ba zai amfane su ba a lokacin da suka ga azabar mu sunnatallahi wannan shine tsarin Allah duk wanda ya bari sai azabar Allah ta zo to ko yayi imani imani ba za ta amfane shi ba in ya bari sai mutuwa ta zo annabi ya ce inna allaha azza wa jalla yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir Allah madaukakin sarki na karban tuban bawa matukar bawan nan bai kai gargara ta mutuwa ba lokacin da mutum yake dab da mutuwa to ko ya nemi a dawo ya yi imani Allah ba zai karba ba idan alkiyama ta zo lam yaku yanfa'u nafsan nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira lokacin da alkiyama za ta zo to koda mutun yayi imani imanin ba za ta amfane shi ba saboda haka Allah ya ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana imanin su bai amfane su ba bai tsinana musu komai ba lokacin da suka ga azabar mutazu sunnatullah Allah ya ce to wannan fa shine tsarin Allah fil ladina khalaw min qablu akan waɗanda suka shuɗe sunnatullahi lati qad khalat fi ibadihi wannan ita ce tsarin Allah shine tsarin Allah da ta shuɗe tun cikin bayinsa tun tun tun tun haka tsarin Allah yake akan bayinsa in an karanta maka ayoyin Allah ka bi ka yi imani kafin azabar Allah ta zo maka in azabar Allah ta zo ko ka yi imani imanin ba zai amfani ka ba wa khasira hunalikal kafirun a lokacin da azabar Allah za ta zo a lokacin ne kafirai za su yi asara su nadama su taɓe su yi ɗan dana sani Allah ka tsare mu daga taɓewa ka tsare mu daga nadama to jama'a wannan shine ƙarshen suratu ghafir muna roƙon Allah ta'ala abinda muka karanta daidai a cikinta Allah ya sa albarka a ciki abinda muka karanta na kuskure ko tuntuɓin harshe a cikinta muna roƙon Allah ya yafe mana Allah ta'ala ya sanya mana albarka da alkhairi cikin rayuwarmu muna roƙonka ya Allah duk abinda wannan sura ta kunsa na rahama Allah ka sada mu da shi abinda wannan sura ta kunsa na bayani akan azaba Allah ka tsare mu da shi abinda suran ta zo mana da shi na wa'azi Allah ka ba mu ikon aiki da shi Allah ka ba mu ikon ɗaukan sa da sanya shi a cikin ayyukanmu Allah ka gyara mana imanin mu ka sanya mu zama mutanen kirki ka karɓe mu kana mai yarda da mu ya Allah ya arhamar rahimin ya rabbal alamin idan Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala ranar Monday ko idan Allah ya kai mu ranar Monday insha Allah ta'ala sai mu zo mu shiga sabuwar sura suratul fussilat muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagoranci ya sanya mana albarka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته